بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ويقول المؤلف رحمه الله القسم الثاني ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعروضون عن عبادته والاستعانة به فلا عبادة لهم ولا استعانة بل إن سأله بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به وعلى حظوظه وشهواته والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض ويسأله أولياؤه وأعداؤه ويعمر هؤلاء وهؤلاء فيمد فيمد هؤلاء وهؤلاء وأبغض خلقه إبليس ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في في شقوته وبعده وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على من لم تكن على من لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا مبعدا له عن الله فليتدبر العاقل وهذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته ليست لكرامته عليه بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له فيقضيها له وفيها هلاك ويكون منعه حماية له وصيانة والمعصوم من عصمه الله والإنسان على نفسه بصيرة وعلاقة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه إذا رآه سبحانه وتعالى يقضي حوائج غيره, غيره يسيء ظنه به تعالى وقلبه محشو وقلبه محشو بذلك وهو يشعر ولا يشعر وهو لا يشعر وأمارة ذلك حمله على على الأقدار واعتابه في في الباطن لها ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن أي ليس كل من أعطي نعمته وهو أعطيته من أعطيته ونعمته وحولته فقد أكرمته وما ذاك بكرامته علي ولكنه ابتلاء مني وامتحان له أيشكرني فأعطيت أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يذكرني فأسلبه إياه وأحول عنه لغيره وليس كل من ابتلي وليس كل من ابتليته فقد فقضي فقد وليس كل من ابتليته فضيقت عليه فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر بقدر لا يقبل عنه وذلك من حوانه علي ولكنه ابتلاء وامتحان مني له أيصبر فأعطيه فأعطيه أضعاف وما فاق وما أضعاف ما فاته أضعاف ما فاته
أم أم يتسخط يس أم يتسخط فيكون خطه خطه السخط مم.
وبالجملة نعم فتقل.
وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدور لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره فإنه يوسع على الكافر لا لكرامته ويقدر على المؤمن لا لهوانه عليه فإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحب ومحبته وعبادته واستعانته
فغاية السعادة فغاية سعادة الع... فغاية سعادة ال... سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau Lahadi 18 ga watan Jumada Ula shekara ta 1447 wanda ya yi tara ga watan Nuwamba 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin tajribin tauhid mufid na al-hafiz Ahmad ibn Ali al-Maqdisi muna muna inda malam ya ya raba mana mutane akan faɗin Allah ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya raba mana su gida guda hudu a gidan farko shine wanda suke bautan Allah kuma suke neman taimakonsa su yan ajin tabarkal yan ajin madalla aji na biyu kuma su ne wani mukabilin waɗanda su ba ruwansu da bautan Allah ba ruwansu da neman taimakonsa aji na uku kuma shine wanda za su yi taimako kuma ba su ibada aji na hudu kuma shine wanda su ba ibada ba ta- ba ta- ba ah, ba ibada sai da taimakon aji na biyu shine ba ibada babu taimako aji na uku kuma sai sai ibada babu taimako aji na hudu kuma sai taimako babu ibada haka wato malai ya kasa mana su yayi mana ma- magana akan wato kashin farko shine waɗanda abin da ya dame su shine ne yaban yardan ubangiji ko yaushe sannan ka ba sa neman taimako sai wa Allah ta'ala sannan kuma ba sa bauta ma kowa sai Allah ta'ala yanda suka yi da cewa bauta bauta Allah kar yake ma da kuma haka duk abin da ubangiji ne kadai ya- ya- ya wato kadai ta da yin wannan abin to ba sa zuwa wurin wani mahaluki suna neman taimako ba sa zuwa wurin wani suna neman taimakon arziki a wajen shi ba sa zuwa wurin wani da- ya musu ruwan sama ba sa zuwa wurin wani ya ba su wato arzikin yaya sun riga sun san waɗannan duk wasu abubuwa ne da ubangiji ne kadai yake bata da su yan adam kawai sukan zama kawai sanadiyya ne sai ce muqabilin waɗannan shine al-mu'riduna an ibadati wanda suke sun gujire ma ubangiji daga bautansa wal isti'anatu bihi kuma ba suka zama ba sa neman taimakon Allah ta'ala baki daya wala ibadata lahum ba su da bautan Allah wal isti'anatu lahum wal isti'ana ko ba sa neman taimakon sa wannan a saboda ita taimakon Allah abinda ake so ta tike da mutum zuwa gare shi ta tike da shi zuwa ga wato ya zama bawan Allah Ah, na na musamman ba wai ya zama bawan Allah ala tilas ba so ake idan ka idan ka ce zaka bauta ma Allah shi daya kuma zaka nemi taimakon sa shi daya to wanne ya tike da kai zuwa ga abin da zai yi da ubangiji shi yasa to in ka neman ta in kana bauta ma Allah ka neman taimakon sa to daga baya abin da zai tike da kai shine Allah ta'ala ya so ka yarda da kai to wannan kuma zai sa ba ba zai ba zai faru ba sai ka zama bawan Allah a kebe bawan Allah na musamman da ma su waɗannan mutane waɗanda su babu ruwansu ba sa neman taimakon Allah ko ba sa bautansa to su ba ruwansu da su zama bayan Allah na musamman ta yadda za- za su zama ubangiji yana son su ya yarda da su a sai dai su zama ba- bayan Allah a latinas kawai mutum ne yana bukatar yana jin yunwa haka ubangiji ya sanya mu tsarin jikin shi ya ci abinci da haka in bai ci ba zai mutu da haka wannan yana- ya zama bawa Allah ne a latinas mutum yana son ya zaga babu yadda ya iya sai ya ji ya zaga mutum yana son ya kwanta da iyali babu yadda za a yi wanda kaga suna bayan Allah ta'ala ne ala tilas saboda ba wanda ya isa ya fita daga daga wannan bautar to haka kuma wanda zaka samu babu ruwan shi da bautar Allah ba ruwan shi ne mataimakon ubangiji sai dai idan ya ya tursasi yana bukatar ubangiji ya taimake shi to sai dai ya taimake shi akan wato sha'awace-sha'awacen duniya da kuma wato raban duniya kadai shine ke cewa bal in sa'alahu ta'ala ahadu idan wato ka samu ɗaya daga cikin waɗannan mutane sun roƙi Allah ta'ala wasa ana bihi kuma ya nemi taimakon Allah fa ala hububihi wa shahawatihi zai yi ne saboda saman biyan bukatun rabansa na duniya da kuma sha'awacin da yake da sauyi samu a duniya Allah ta'ala ya ba mu irin wannan laba- labari irin waɗannan mutane a a- a cikin Qur'ani ayoyi da dama da minan nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq a cikin mutane za ka samu su ba roke da ci rabba da adana fi duniya hasana wa lafi na hasana shi ba ya faɗa haka ya ba ce Allah ya bashi a duniya ya bashi a lahira shi babu ruwansa sai dai ce kawai Allah ya bashi a duniya Allah ya bashi a duniya irin wanda za ka samu an ajera ta shari'a ba bai da rabo saboda babu ruwansa baya bautan Allah kuma baya neman taimakonsa da ya zo ya neman Allah ya taimake shi ko sai taimake shi kuma akan wato rabansa na duniya kawai akan kawai ya biya bukatarsa wallahu subhanahu wa ta'ala yaj'aluhu ma fi samawati wal ard shi ko Allah ta'ala yanda lamarin sa yake duk wanda ke cikin sammai da ƙasa suna tambayar sa ko dai su tambaya su tambaye shi suna masu yi mishi da'a ko kuma su tambaye shi su tambaye shi suna masu tilas to idan wanda ya taimake in wanda ya roki Allah ta'ala yana mai mishi da'a to kaga yanzu zai saba yarda da soyayya na ubangiji wanda kuma ya ce shi ne roke shi ne ala tilas sai yayin da ya je ga abuwa sun kulle ba wanda zai roka sai Allah to kaga wanda yana rokan ubangiji ne akan abin da yake so na rabansa na duniya kawai to ko dukkan su ne suna tambayarsa wa yasaluhu awliya'uhu wa ada'uhu masoyansa suna roƙansa da amma su roƙan da masoyansa suke yi saboda su so shi kuma su samu yardansa wa ada'u su kuma kiyansa su suna roƙan Allah irin roƙan da suke masa shine saboda su samu biyan bukatun su na duniya kawai wanda daga wannan lokacin ya biya musu bukata ba ruwan su sun bar sake wato ambatan lamarin ubangiji baki daya dan irin wannan mutane ne zaka ga da kake suna musu ubangiji zaka ga to suna cewa kayya kayya ya muna magana wato samun kuɗi kana kawo mana maganar ubangiji a nan Allah ta'ala sai ma da ce fa yumitu haula wa haula Allah ba da yake wato lamarin duniya ba ta dame shi ba a sai ya ba waɗancan daga cikin waliyan waliyansa sai ya ba su abin duniyar su ma su taba amma dai an yi tashi alkiyama za su abin da yafi wannan su ma waɗannan wanda suke makiyan shi ne to ko ba zai hana su ba ba zai hana su ba shi yasa ai ubangiji ko da wato ya azabtar da wato bayinsa ba tare da ya ba su uzuri ba wanda suka saba masa to ba idan ba shi ba abin da zai ce masa saboda a duniya babu abin da bai bashi ba in ya auna abin da bai bashi ba da abin da ya bashi sai ya ga abin da bai bashi ba shi ya fi zama kaɗan amma abin da ya bashi shi ya fi zama mai yawa iska bai bashi ko ya bashi wato abinci da zai ci bai bashi ba bai tambaye shi ba abin da ya ba ubangiji abin da ya musaya amma ubangiji ya bashi yan uwa da zai zama da Allah ta ya bashi da iyayensa wanda sun gaje bai mishi kewa ai duk ba rawa ya ubangiji ya bashi ba to da ka wadannan ni'imomi su da ni'ima Allah ta'ala ta cewa kullun numidu haula'i wa haula min aba'i rabbik wa ma kana aba'u rabbika mahbura yace duka waɗannan wanda suke musoyan mu da wanda suke su makiyan mu ne duka muna ba kowa abin da muka ga dama daga cikin baiwan ubangijinka goyon ubangijinka ba ta zama abin hali ga kowa ba a dabarin duniya a dabarin duniya dai a duniya to ubangiji yana iya ba wato wanda yake albar wal fajir me ma ubangiji da'a da ko da ke ba ma ubangiji da'a amma wannan kadai abin da ubangiji ya ba masoyansa ko abin da ubangiji ya ba bayinsa takan zama ni'ima ce yayin da wannan ya amfani da ita ta zama wato sila zuwa ga aljanna zuwa ga samun yardansa amma wanda bai amfani da abin da ubangiji ya bashi wani dukiya ko na ni'imomi da ya bashi me wata zama ni'ima ta zama ni'ima yau ta zama ni'ima ta zama azaba Allah ta'ala ya tsare ni ba da cewa abghabu khalqihi iblis wanda wato ya zafi zama mafi mafi wato zama mafi kyama a cikin bayan ubangiji wanda ubangiji ya fi tsana shine iblis wa ma hadha ajaba su'alahu amma da haka kaga ubangiji ya amsa addu'arsa dan ba yi da wani wanda zai je ya rukace shi sadaka ubangiji yana biyan bukatun makiyarsa saboda ba su da wanda za su tafi su je wajen shi biya musu bukatu sai shi wannan ɗaya daga cikin asa na rubiya a wanda ya shigo cikin fadar rubiya ba shi ke nufin ubangiji na kansa ba fadi na rubiya shi ne ubangiji ya baka ya baka ya baka a shi yasa za ka je muna ta yawan faɗa cewa shi tafi da rubiya ba wanda tsakanin mu da kafirai don mu yi tarayya a wannan tafi tsakanin mu da kafirai bai mu saɓani ba saboda kowa ya tashi in rayuwa in rigima rayuwa ta dame shi Allah yake roƙa kawai sai yayin da ya samu yalwa da ya samu yadda yake bukata ya ce koshe sha iska sai fara ubangiji mutunci shi yasa shi amma ana kakan shi dauto wani wa zai je shi nan in yana sai ya zama wato annabi Adamu da ƴaƴansa makirci to ba zai iya wannan makircin ba sai in ya je ya dogara kuma da ubangiji ubangiji ya ba shi abin da zai ma- zai musu makirci shi yasa shi ma da tashi ce qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun ya ya ubangiji ka tsayata mun zuwa ranar da za a tashi alkiyama shi kaga ba yi da wani rabbu sai shi shi yasa mu abin da muka yawan faɗa ke wuce rububiyya wannan mu da kafirai mun yi tarayya shaidan shi ne shugaban kafirai na duniya baki ɗaya amma kaga shi ma in tashi rabbu yake cewa rabbi ya ubangiji na saboda haka rububiyya wannan ka ce ka wato kadaita ubangiji da aikin da ubangiji ke yi na halitta da kuma shi ke amsa roƙon bayi baki ɗaya wannan bayan da ka iya dole shi zai maka aiki dole ka roƙa wannan ba zai mashi kai musulmi ba shi yasa duk kafiran duniya in ka tambaye su kan rububiyya in ka ce wayar rububiyya dai shine tauhidi to ba za za ku taba sabani ba kuma ai kowa Allah yake wuta haka malam ce waqaba hajatahu sai ya amsa masa wato bukatarsa wa mata'ahu biha kuma ya je da shi dadi da wannan abin da ya roƙa din walakin lamma lam takuna auna ala mazatihi yayin da zai zama wannan abin da ya roƙa din bata zama ya roƙe wannan abin da ya roƙa bane saboda ta- ta zama ta taimake shi akan yadda mai dan Allah ta'ala karat ziyaratan fi shiqwatihi wa mu'di sai zama ƙari ne ma akan tsiyacewarsa da kuma nesan da shi daga neman ubangiji ramar ubangiji to wannan haka ubangiji ke yi ko da ya ba wani makiyinsa wato a wani abu da ke so ya samu na duniya to in da bai amfani da wannan abu a matsayin tsari ba zai samu yadda ubangiji to wannan da ƙara ne ya zanta shi daga ubangiji a wa haka na kullu man sa'ala haka kuma abin yake duk wanda ya tam- ya roki Allah ta'ala wasa'ana bihi kuma da mataimakon sa ala ma lam yakuna aulan lahu akan abin da bai zama wato a taimako ne gare shi ba ala ta'ati wajen ya fada ya yi ma Allah ta'ala da kana su'aluhu mub'idan lahu 'an Allah wannan abu da ya ruka din babu inda zai cike da shi illa ya sake nesanta shi daga ubangiji baki daya a waɗannan su ne wato ma'auta duniya in dai zama aikin su kenan su roƙe duniya kaɗai ba wai su roƙe duniya da lahira ba babu laifi ka ce Allah raba da atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana amma ka ce kawai duniya kaɗai a ce maka harraban lahira na ka ce eh kai dai a baka to wannan babu abu da yana nuna maka cewa wannan bawan Allah yana da mai zama bawan duniya baki daya ya zama dan ahlul duniya dan ina ka fito duniya da zaka duniya wannan shine wanda zaka same shi ba burwansa in ba zai taba bauta ma Allah saboda ya nemi dan ubangiji ba ba kuma zai taba neman taimakon ubangiji saboda yana jin cewa wannan neman taimakon da yake masa ba yi da wani ubangiji da yake so sai shi baya ma ubangiji irin wannan mu'amala yana roƙon ubangiji ala tilas saboda babu yanda zai yi irin yanda ubangiji ke cewa man kana yuridu da hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun duk wanda yake wato san rayuwar duniya da kuma kawan duniya da abin da ke cikinta to sai mu cika musu a cikin abin da a, wato aikin da za su samu duniyan baki daya wa fi halayi baka sun Allah ta'ala ba zai tauye musu ba Allah ta'ala sai ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wannan su ne waɗanda ba su da wani abu a ran tashi alƙiyama sai wutan jahannama wa habiza ma sana'u fiha abinda suka aikata ya lalace baki daya duk wani aiki alkhairi in suka yi in ma sun yi na wato abinda za su aka ce aikin jin kai da sukan yi wa mutane irin wannan talaka da zai iya lalata shi wa ma zulum ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa to abu ne fatacci malam ta balata dabbar balata dabbar al-aqil hadha mai hankali ya kamata ya rika tuntunci akan waɗannan abubuwa wal ya'lam kuma ya kamata ya sani cewa anna ijabatan lahi li su'ali ba'd sa'ilin cewa kawai idan kaga ubangiji yana amsa addu'a wasu da tashin masu tambayarsa laisa bi karamati ya alayhi wannan ba wai ubangiji yana karama na bawa nasa mai da ta bashi ya roƙa ya bashi ya bashi ya bashi kuma ya ta bashi ya ta bashi ya ta bashi a'a wannan karka ga karka ce wai ubangiji yana son sa sai in ka gani wannan yana amfani da wannan dukiyar tasa ce ko wannan abin da ubangiji ya bashi wajen da'a ga ubangiji sai ka ce ubangiji na son shi wannan amma kawai dan ya bashi ya bashi ya bashi amma kuma yafi kowa zama ta bararre yana yana karu ne yayi to wannan alama ce na cewa wato ubangiji ba san shirke ba yana mun talala ne yana kuma ƙara mushi wato azaba kan azaba bal qad yas'aluhu 'abduhu al-haja yace za ana iya samun bawa Allah ta'ala ya roƙe shi wata buƙatar sa fa yaqdiya halahu sai ya biya masa buƙatar wa fiha halaku amma a cikin wannan buƙatar da ubangiji ya biya masa kuma anan ne halaka ta sai take in ka baka ban karuna a cikin abin da ubangiji ya bashi ba ne samu alakar ba ai nan ne ya samu fariya da yake yi la tafra inna allah la yuhibbul farihin kar kai ma ubangiji fariya Allah ba ya san masu fariya masu farin su nuna su nuna suna farin ciki cewa su an ba su ne da iyawansu da kaza da kaza da kaza Am- aka gaya mu cewa karka ma ubangiji fariya riga ubangiji fariya sai zama sanadiyar halaka halakarsa to haka duk abin da ubangiji ya baka na karfi yayin da baka gode masa ba kake ganin cewa kai ka kai ka kawo to ubangiji sai zama sanadiyar halaka ga- shine wannan karfin kuma a wa yakunu man'uhu himayatan lahu wa siyada sai kaga kuma wanda ubangi- wanda ya roka a bashi sai ubangiji ya hana shi sai zama wannan hana shin da yayi himayatan lahu wa siyana wani wato kariya yake bashi da kuma kiyayewa kiyaye shi yake yi ya san cewa idan aka bashi kai ka ce kai yanzu a baka ma na kashin dukiya a yanzu kawai ubangiji ya riga san cewa aka baka a yanzu kuma za ka fitar daga musulcin baki da sai ya hana ka saboda kiyaye maka imanin ka dan in ka je lahira ga biya maka bukatun ka na addini kaga wannan me yake nunawa yana nuna dan kaga ubangiji ya ba mutum kawai ba shi ne yana son sa ba da kaga ubangiji ya hana shi kuma shi kira ubangiji baya baya san sa ubangiji duk lamarin sa yana yi da hikima a daga cikin abin da ubangiji yakan yi shine sai ya jarabce ka da ciwo ma ayi ayi ayi magani ubangiji bai ga maka warke ba shi so yake yi ka je lahira ba ba ka da wani zunubi da zaka je ka gamu da shi manzo Allah Abdullahi dan Abbas yake ba da labarin cewa wata mata ta zo wajensa tana samun wato cuta na aljanu haka ko ka kawai ta shi farfadiya sai take cewa ya ya manzo Allah ka min addu'a in daina wannan cutar kuma gashi ma ina yin tsirara manzo Allah wato da ya fahimci cewa wannan abin da ubangiji ya mata yana ya mata ne saboda ta samu falala wajen ubangiji aljanna ne ubangiji ke yake mata daku ya bata sai ce in kika yi hakuri to kina da aljanna in kuma kina son roƙa miki wato a gaggauta miki rabon ki kenan tun yanzu kenan ba sai miki addu'a ubangiji ya kubutar da ke daga wannan cutar da yake da yake tana da fahimta da yake tana da fahimta faqihiya ce a- a- mai mai wato rinjayen imani sai ce a ita abin da ta je lahira kaga wannan shine wato ita tana son ka gaggauta mata shine ba ubangiji ke cewa man kana yuridu a- a- hayata duniya wa zinataha yuwaffi ilayhi a'malahu fiha kaga inda tana so da wani sai ya bata sai shi kenan kaga ba ta da kuma rabo a a lahira baki daya to sai ya maza Allah sai ya sai ya gaya mata cewa ta yi hakuri ta da aljanna ta ce to amma tana yin tana samun kanta a yanayi na wato tsirara wani wani bangare da jiki tana budewa sai ta ce sai maza Allah ya mata addu'a sai ta daina to tun daga nan kuma sa- shi Abdullahi dan Abbas in ya ganta sai ya rika cewa sai ce ce ba almajis Abu Ibn Abi Rabah ka ka ga wata mata yan aljanna zo ina maka ita ga ta can saboda ubangiji ya riga ya tunda manzo Allah ya ya ba ta tikitin aljanna Allah ta'ala kuma ya tabbatar da annabinsa saboda haka wannan baki ne da wanda shi baya ƙarya wahayi ake masa daga sama Allah ta'ala yana cewa man kana yuridu al-ajil ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wannan aya shi kuma ubangiji yana gaya mana hatta ita kanta duniyar kuma to kana iya roƙa kuma Allah kuma ya hana ka ka roƙa kuma yayin da ka roƙa so kake yi ka yi ta bara yanda sauran masu kuɗi ke yi amma ubangiji kuma sai ya hada ka kuma sai ya baka zin alhakin wannan mummunan niyyar na niyyar taka shi za ubangiji ke cewa man kana yuridu al-ajil ta'ajjalna lahu fiha ma nasha wanda yake buƙatar gaggawa abinda wato gaggawa na duniya sai mu gaggauta wuce abinda muka ga dama liman nuri ga wanda muka ga dama kuma ga wanda muka ga dama in mun bashi kuma kuma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmumun madhura sai mu sanya mushi jahannaban ya je na tashar kiyama ta zama wato ita ce makomansa yana mai a halin mazmuman mai abin zargi madhura ko wanda aka nesa tashi daga ramar ubangiji saboda haka wato dan kaga ubangiji ya hana ka wani abu da kake ka dade kana nema to ubangiji watakila kai a nan ne ya sanya maka lajin da tinka inda yake ba wai dadewa ba amsa maka ba yana nuna ubangiji baya son ka shekara nawa yayi annabi ibrahim yayi yana roƙon Allah ta'ala ya bashi kabe bashi ba sai da ya girma a kana ji yana cewa na gode ma ubangiji da ya ba ni baiwan wato ya'ya lokacin da girma ya kama ni ita alal kibari kaga haka yace lokacin da girma ya kama shi sai ubangiji ya bashi annabi zakariya shekara nawa yayi yana neman ubangiji ya bashi ya bashi ya bashi bai bashi ba kana yana iya ma roƙa ubangiji ya ce ba zai baka ba kawai ka yi haƙuri ka ci gaba da roƙar Allah a haka wannan roƙar Allah kuma ita ce bautar to su 'yan duniya babu ruwansu da wannan su babu ruwansu su kawai abin da ce gani in wato turawa yamma ubangiji ya ba su sun ci sun cinye to wanda sun sun Allah ya fi san su mu kuma nan da muke tabautan Allah muna tabautan Allah kullun sallah kullun sallah Allah ta'ala bai babu ba to Allah baya san mu Allah ya wulakanta mu ne ya wulakanta mu saboda wani mummunan dabi'a da muke ci wanda kuma ba haka ubangiji yake da fa'ulun suke ba a kun ka abin da ubangiji ya ba su kuma da hikima da ya ba su kuma su ba ba kowa ba ba ai ai ba kowa ba a cikin su ba ai har yanzu akwai daga cikin kasashen turai wanda ba su da kuɗi duka daga shekaru ɗan bayan da ɗan kaɗan ne aka yi aka yi bail out mai giris ba girka ai talauci ta shiga da su da ire-iren su suna nan talakawa ne sosai karo-karo turawa ke musu na ba su don haka masu kudin shine wadannan ji kaza ji kaza da kaji ana faɗa in ka ce da su kuma ragowar masu da suna da yawa su ma su ma dai suna cin wato wato tare da rayuwa don haka ka daina wato wato muna wa ubangiji zato jarabawa in ka ga ubangiji ya ka tambaya ki baka to da kila ubangiji yana kare ka daga wani daga wata jarabawa ce ya san ba za mu ci ba ko kuma ubangiji yana son shi mu samu ladan mu cikakke mun je lahira shi yasa ga annabawa suka aka bi kowa da jarabansu magana da cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal wal amthal wanda su ubangiji ya fi kowa jarabawa sune wato annabawa sannan sai wanda suka fi kamanta rayuwar annabawa su ma aka ta ba su jarabawa iri iri mu ka kanka gaba yanzu rayuwar ta musulunci a shekara ɗari biyu bayan nan ba abin da ubangiji ya jarabce mu a rayuwar mu na musulmai illa wato rabuwar kai mu jarabawa mu kenan shi kuma karfin musulunci yana ga haɗuwar kai haduwa ne to kuma mutane mutane da ake cewa zuwa hadu babu yadda za a yi hadu muna da sabani akan ubangiji da muke bauta ma in ana bukatar a hadu sai dai mu zo mu hadu mu wato kowa ya da wani wani wato tarkacen sa amma mutanen da suke da sabani a ubangijin da suke bautan sa ko kace su hadu ai sai da su hada baki a koma kuma ana ma ubangiji guma kuma ana guma masa shi a koma addini ake lalatawa a ci amanan addini sai ka kasa rika fahimtar menene ma'aunin haɗin kai haɗin kai ma'aunin haɗin kai shine a koma zuwa ga abin da manzo Allah ya koyar ya koya masa habbai ya rayu shi da sabai akai sai kowa ya nashi san zuciya kowa ya da nashi kungiyanci shike da kaka sai a hadu manzo Allah ce ashaddu nasi azaban ashaddu nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal wal amthal mala ce wal ma'sum man asamahu Allah wanda ubangiji ya tsare shine wanda wato Allah ta'ala ya tsare shi wanda tsararre shi wanda ubangiji ya tsare shi wal insanu ala nafsihi basira dan adam kuma mai basira ne akan kansa ka je ka duba ka gani da yawa in kana dubawa cikin bayan ubangiji wanda Allah ta'ala ya faɗa cewa yana son su zaka ga ubangiji ya dinga jarabta su ya dinga jaraba su da abubuwa iri-iri daga cikin daga kan annabawa zuwa ga kan wanda wanda suke bin tafarkin annabawa wannan alama ce na cewa in mutum ya karɓi jarabawan hannu biyu to alama ce na cewa ubangiji na son sa manzo Allah ya faɗa kana cikin hadisi da kisa sai Tirmidhi da Isnadi Hasan manzo Allah yake cewa idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair idan ubangiji yana yana ya nufaci alkhairi ga bawansa ajjala lahu al-uqubata fi dunya sai ya gaggauta mushi uquba ta duniya duk wani zulumi da yayi shi gidan ubangiji sai ya gaggauta mushi zulumin sa to wannan da zaran kai ubangiji ya sanar wani wata hukuma a kanka to alama ce cewa ubangiji yana son ka wannan in ka karɓa hannu biyu kuma sai ka ci jarabawa da masu 'yan duniya wanda anan malam ke gaya mana labarin su su babu ruwansu ba za ka taɓa ganin suna bautan Allah ba ta fuskan da ubangiji yake so ana a neman yardansa kuma ba za su je suna neman taimakonsa ta fuskan da ubangiji yake so ake neman yardansa ba a koma roƙon Allah da ake yi ana kan cewa Allah shi kaɗai ke yi a sai dai idan an shiga cikin kamar mutum ne ya shiga cikin ya je dokan daji wani karamin yaro ne da wani wanda ya fi shi ƙarfi kullum an fito an zo gari ya ta masa shin kunya amma da aka je dokar daki sai sai ya ga to yanzu dai dole ya hakura ya bi shi to sai ala tilas yan duniya su suke bin wato Allah ta'ala to haka ubangiji kuma duk inda kana yi a talla ala tilas ne ba zai karɓa wannan botar ta ba ko da ka roƙa ba zai ba zai karɓa ba malai cewa alamatu hada alamar irin waɗannan mutane annaka tara man salahu Allah min zalika shine zaka ga wanda ubangiji ya kiyaye shi daga wani abu da ya hana shi wanda watakila wannan abin da ya hana shi alkhairi ne wa huwa yajhalu haqiqat al-amri al-hali shi ya jahilci haqiqa ne game da ubangiji yasa ya hana shi idan ra'ahu subhanahu wa ta'ala yaqdi hawaij ghairi idan ya ga ubangiji yana biyan bukatun wanin sa yusi ubannahu bihi ta'ala sai ya mura na ubangiji zato shi ubangiji na mafi sallah amma kake bashi na bi shi sallah kake bashi amma shi shi baya sallah kai ka bashi yaya haka to kaga wannan alama da cewa wannan bai fahimci a- akan me ubangiji yake yake bayarwa ko ke bayarwa ba kawai dan ubangiji ya bashi yana maka ubangiji yana san sa ai ba lalle ba wataƙila ma ubangiji shi yana mutu- yana mutu halala ne shigo shigo ba zai yake masa wa qalbuhu mahshum bi zalika sai sai ya cika ransa da wannan munana wa ubangiji da zuwa huwa la shuru alhali shi bai sani ba wa amaratu zalika alaman haka a cikin dabi'un mutane hamluhu ala al-aqdari shine kaga ya dau wani gilli akan kadar da ubangiji ya kadaro masa wa itabu fil batili la sai kaga yana a cikin abadini yana zargin kadar da ubangiji ya kadaro masa kaga kawai shi yana ganin wani laifi yayi wani laifi ubangiji ya hana shi wannan arzikin yaya shi lokacin da yake boko ya fi kowa kokari banda kokari kuma duk in dare yayi sai ya tashi ya tafi da wuturi dan da ubangiji ya bashi arziki amma kuma ubangiji ne wanda ya fi kowa kaskanci a tattin su sai ya dauka sai ya dauka kashi dan haka ya ubangiji ne mushi haka to kaga shi ya manta cewa lokacin da yake yin wannan tafi da wuturi yana yin dan Allah ya ya mushi karshen duniya kawai halal aka samu a cikin duniyarsa amma idan da ba samu halal an samu wata matsala a cikin niyyarsa ba to yayin da ya roƙa ya roƙa ya roƙa ya roƙa ubangiji sai ya bashi akasin haka sai ya rika ya rika cewa ya ubangiji zaɓen min in dai wannan shine alheri ya ubangiji to yana neman kai da ni akan wani jarabawa akwai a aliyami daga cikin magabata a sufyan al-thawri da wasu su suna yana ba da labarin cewa wuta sun je gaishe shi to sai ya sami irin jarabawa na wato kamar shanyewa jikin nan har miyona da lalata da shi to sai haka nace tashi ma ban malami irin wannan zuwa da liyami a same shi ga irin wannan yana cin irin wannan yanayi sai yaga kaman suna nema wato su karaya sai sai a gaban su ya rika cewa ya ubangiji khilli khilli ya ubangiji wannan shi ne alherin ko to zaban mu wanda wannan shi ne alherin na karba ni to wannan shi ne yadda bayan Allah suke in kaga yadda suke karban ali wato duk jarabawa da ubangiji ya musu ko talauci ne fitike musu yawa sai su ce ya ubangiji in dai wannan a nan ne a ziyadar take ka zaɓan mana kawai ba sa ba su za su taɓa yin fushi da ubangiji ba in kuma wato sun samu karayar zuciya to kuma ubangiji sai su dinga masu shagwaba suna shagwaba ya masa in ya in ya zama lallai suna buƙatar ubangiji ya biya musu buƙatarsu a wannan yanayin to kuma ubangiji za su je su su wato ta karkare a gabansa kamar da maza Allah ya ta karkare gabansa lokaci ya kai madar ya ubangiji idan aka halaka mu za a daina bautar ka a ban kasa ya ubangiji mu ne dai mu ne dai ya ubangiji kaza kaza kaza har sai da wato gwaran shi ya ya ya fadi abakar ya maida mishi wannan gwaran nashi na cewa ka taka munashin ka rabbaka wannan mita da kace ubangiji ka ya isa ka zai ba zai takar da kai ba zai biya maka bukatun ka to idan ka zama zaka yi hakuri ba je ka ba ba abin da kake cewa na ruka ka ta masa mita har sai ubangiji ya baka ai baka da ubangiji sai shi to je ka ta masa mitan mana amma da madadin kuma ka koma kana cizon yatsa kana wato nuna mashi zato malam ce wa laqad kashafa Allah ta'ala hadha al-ma'na Allah ta'ala ya bayyana mana da wannan ma'anar zatal kashfi iyaye kan wato yayewa ya bayyana mana ya yaye mana fi qauli ta'ala a lokacin da yake babu misali na irin waɗannan mutane wanda za ka ga suna mora ubangiji zato suna ganin ubangiji in ya ba su ya karama su in bai ba su ba kuma shi kenan ya wulakanta su ne in ya ga in shi an hana shi to shi shi ba kowa bane don Allah wataƙila bai sani ba cewa ba kila a garin ba wanda ya kai matsayin sa wajen ubangiji in kuma ya ga ya ba wani sai ga duk duniya a nan ko a nan a nan yawan shi ne ba wanda ubangiji ke sosai shi to wannan shi ne ubangiji ya faɗi mana karra a cikin tulfatri yace fa ammal insani amma dan adam idan mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram dan adam shine wanda idan ubangiji ya tarabce shi abinda ya baki jarabawa ne sai ya ba ya mushi karamci karamci na ta dukiya da abin duniya wa na'amahu ya ni'imta shi fa yaqulu rabbi akraman rabbi akraman sai ya ce ubangiji na ya karama ni ina da girma ne a wajen shi ya bani girman da nake da shi ina ganin ma wannan karamci da ya min kowa ji lahira ma irin wannan karamcin ma za a dinga kama to kaga wannan shi ya fahimci wato ma'aunin ubangiji ba yana ibnu kathir ke cewa ya ina fasara wannan aya tace ya qul lahu ta'ala munkiran 'ala al-insani fi i'tiqadihi idha wasa'a Allahu 'alayhi fi rizqi li yakhtabirahu fi dhalika Allah yana bada labari yana musanta ma dan adam a abin da yake riya cewa yayin da ubangiji ya wayar ta mushi na arziki saboda jarabce shi fa ya taqida anna zalika ikramun lahu wa laysa kadhalika sai ya riya cewa wannan abin da ubangiji ya bashi wai karramawa ne alhali ba karramawa ne ba bal huwa ibtila'un wa imtihan jarabawa ne ubangiji yake masa kama qala ta'ala kamar yadda yake Allah ta'ala ke ba ya faɗa cikin Qur'ani ayahsabuna anna ma numiduhum bihi min malin wa banina nasari'u lahum bil khairat bal la yash'urun suna riya cewa suna tsammani cewa abin da muke ba su na dukiya da 'ya'ya muna gaggauta musu waɗannan alkhairan ne saboda wato suna da wani karamci a wajenmu ba su gane ba ne ba su sani ba ne ubangiji yana ba har makiyinsa ba duk dai abu duk da yake yadda zaka ubangiji aka kai shi dan ba amma ubangiji ya ba shi wato mukarrabai da sun gamshi in ya tari za su yi amshi bukatunsa ubangiji ya ba shi rayuwa rayuwan da sai an je can kashe ta zai mu to duk dukkan cewa ka maki ubangiji ne ba kai wannan bawa Allah ba amma ubangiji gashi ya ba shi ba dan yana san shi ba dan jarabawa dan ya jarabta shi na kuma ya nuna musu cewa biyan da kai da kafafa da mayata na cewa sai ya sai ya batar da bayin Allah to akwai wasu na za su gaji da shi ba yanda zai da su Allah ta'ala yake cewa wa amma idan mubtalahu amma idan ya jarabce shi fa qadara alaihi rizqahu sai ya takaita wasu arzikin sa kaga ubangiji ba wai hana ka arziki ce ba za ka ji ubangiji na cewa ya hada ka arziki sai ce fa qadara alaihi rizqahu ya takaita maka dan ba wanda sai ce wai dan kawai ya neman kaza ba a bashi ba to shi Allah ya hana shi wai arzikin duniya da lahira ƙarya ke yi ba zai faɗa ka ba sai da a takaita maka kuma ma takaitawan galibi wato halin da yake ganin kamar ubangiji ya hana shi yana kwatantawa wani ne da aka da ya ga Allah ya bashi abin da ya fi nashi shi kuma kamar da na sha faɗa mutukar wato ko yaranka ko matarka mutukar ba su ga abin da kai ka basu ba sai da abin da baka basu ba to ba su baka godiya ba dan adam mutukar yana kallon abin da ubangiji ya ba wani sani kawai shi abin da shi abin da ba a bashi ba in an kwatanta da abin da aka ba wani to zai ma Allah godiya ba shi dan adam ya yana sai ya gode ma Allah dai ya ga abin da aka bashi shi kada ya ga abin da aka ba wani dan ubangiji bai maka alƙawarin cewa abin da ya ba zai shi zai ba abin ba abin da ya alƙawari ma shi zai ba zai wato fifita wasu a farlarsa da rahamarsa saboda haka kai kaga abin da aka baka in shi da alƙawari yake cewa a yake cewa faqatar alaihi rizqa wa yaqulu rabbi ahana sai ce ubangiji ya wulakanta ni kalla ba haka abin yake ba alƙawari yake cewa dan adam ne yake cewa ubangiji na ya wulakanta ni da talauci sadaka sai ba zai gode ma ubangiji akan abin da ubangiji ya bashi ba baka sani ba ko ubangiji ya baka lafiya shi wannan mutumin da Allah ya bashi arzikin bacci sai ya sha kwaya sai ya sha kwaya yake bacci amma kai ubangiji ya baka lafiyan gabbai amma kai baka abin da aka baka ba kana ganin abin da aka baka salamatul jawari da ubangiji ya baka sannan kuma baka ga abin da ya baka na kai zaka kwana cikin sauro zaka kwana wato a cikin wani wata kujera wacce take ɗiririya haka aka za kwana lafiyan kalau amma shi da zai zai kwana cikin sauro a ranar kan sai dai sai asibiti ba ka sani ba kila duk wanda ubangiji ya bashi Allah ya bashi abin da duk wata ne sai an ji an mishi wankin koda ko duk bayan wani lokaci sai an je an an je an flushin jinin sa out an sa an sa wani jinin nasa baki da amsa da shi an sa wani kudin Allah ya bashi Allah ya bashi ne ya tirare lafiyar sa ne kai baka sani ba kai ubangiji ya baka ya baka iska ya baka abinci ya baka yan uwa ya baka iyaye ya baka rayuwa kada ran kada ya baka kana yin bacci baka da makiya shi wa ubangiji ya bashi makiya bai sai yawo daga nan zuwa kilomita ɗaya ba kai duk wannan baka ganin haka sai abin da ubangiji ya ba wani kana cewa kai dai me ba irin wannan ba kaga ba za a yi godiya ba ce wa amma idan mubtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla ba haka abin yake ba ibn al-qayyim yake cewa ayyalasha kullu man a'taytuhu ba kowa ne wanda kaga na masa baiwa ba wannan amtuhu ne masa ni'ima a duniya wa khawwaltuhu ne masa shakaran arziki wa ma za ka lika ramatihi alayya ba wannan abin da na bashi saboda wani girman sa ne a wajena ba walakin lahu tila'un min sir jarabawa ne nake jarabtan sa shi wa imtihanan lahu tacewa nake saka yi aya shukuru ne zai gode min fa waqiyahu fa zalika sai in nan kawo masa abin da yafi wannan am yakfurni ko kuma zai bin butuci fa aslibahu iyahu sai in wato in kwace wannan abin daga baya ko dan kwace a duniya ko a nan je lafiya ko in kwace baki daya wa uhawwiluhu anhu li ghayri sai in juya wannan ni'imar da na masa zuwa ga wani sa to wannan shine wato ma'aunin da ubangiji yake yi yake yi wato tsakaninsa da bayinsa in kaga ya bayar ko in kaga ya hana to ba dan wato karamcin wancan bane a wajen ubangiji ko kuma kaskancin wancan a wajen ubangiji abin da kawai zaka gani shine shi wanda aka ba yana nan yana wa Allah bauta ne yana neman yadda ubangiji da wannan abin da aka bashi to Allah yana sa shi alama ce wannan mubashir bushara ne a cikin sunan Tirmidhi da Isra'i Hasan al ila yau hadisin Anas bin Malik manzo Allah yake cewa idza ahabba qauman idan ubangiji yana son bayi ibtala'um sai ya jarabce su kamar radiya duk wanda ya yarda da wannan abin da ubangiji ya jarabce su da shi alahu riba to zai kasa kamar kan yaddan sa wa faman sakhida duk kuma wanda ya nuna ubangiji kumburi shi dan me za a bashi alahu sukhu to zai samu wato sakamakon wannan kumburin nasa tunda ya nuna cewa bai gode ba bala ce walisa kullu man ibtalaytuhu ba kowa ne in kaza wato na na jarabce shi ba fa bayyatu alaihi sai na takaita masa rizqahu azikin sa waja'altuhu bi qadari na sanya mashi arzikinsa gwargwado la yaqudu anhu wanda wannan gwargwadon ba bai samu wani rara ba shi ba za a ce wato ya huwa da ba fa zalika min hawalihi alayhi sai zama saboda wannan abin da nake bashi din saboda kaskancin sa ne a wajena walakin da hukki la umma fi halun minni wannan na yi wuce haka ne dan jarabawa shi ma dan kuma a tankade a rairayi aya subiru zai yi hakuri fa wadiyahu adafa ma fatahu sai in bashi ninkin ba ninkin abin da abin da ya kubuce masa a baya an mata sakhabu ko kuma zai dinga cizon yatsa yana mamuna wa ubangiji kumburi a fa yakun hadhu as-sukbu sai ya ga rabansa da wannan abin da ya kumburi shine wannan kumburin da yayi wannan shine abin da baka tana hadisin Anas bin Malik da manzo Allah ya ce fa man radiya falahu ridha fa man sakhala falahu sukub ko kace as-sukub ko as-sakhab amma as-sukub ya fi ya fi kyau shine wato kishiyar riba adabun riba malai ce wannan jumla a takaice ne فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة أنا الله تعالى سيباد الأباري تيوى كرما واده لقسكن تروا لقسكن قولوك سياب قسكن تنباوانسا لا دوران على المال وسعة الرزق وتقديره أصلا كرما واده قسكن تنباوانسا ويجي كذي مباينسا با أنا ينسى با ينا كي كاولي أكن دوكيا با وسعة الرزق كوكما يلوان دوكيا وتقديري كوكما تقيتوان دوكيا فإنه يوسع على الكافر أي وبنجي ينا يلتابا كافري ما la li karamati ba dai yana da wata girma wajen ubangiji ba wa yuqattiru ala almu'min yana kuma takaitawa mu'mini la li hawanihi alayhi ba dan saboda yana da wani kaskanci a wajen ubangiji ba wa inna ma yukrimu subhanahu man yukrimu kada ubangiji yana karrama wanda ya ga dama yake ce karrama bil ibadi daga cikin bayin sa ne bi an yuwaffiqahu li ma'rifatihi mutakar ya dace da shi zuwa ga san zuwa ga sanin Allah ta'ala wannan shine girmamawa na hakika kawai ka gani ubangiji kai da ya dace da kai datar da kai ya yi zuwa ga kasan shi wa mahabbati ko zuwa ga soyayya gare shi wa ibadati zuwa ga bautansa wasu anti ko ma zuwa ga wato neman taimakon Allah ta'ala din in Allah ya maka haka to wannan alama yana kai ya kana maka kenan wannan alama ya kana maka kenan shi kuma duk a duniya za ga ubangiji zai bar waɗannan bayin Allah a harsunan mutane wato babu abin da za ka ji sai yau ba wai nasi muke da shi na cewa manyan bayan Allah irin su Imam Malik irin su Imam Ahmad irin su Imam Shafi'i irin su Imam Abu Hanifa ba na muke da shi cewa 'yan aljanna ne ba amma bayan Allah ubangiji a shiga ɗaruruwa kusan dubu Imam Malik ya rasa ɗari da saba'in da tara shiga dubu da wani abu da wani ɗari uku da rasuwansa kuma kaga duk wani mutumin kirki ba mutumin banza ba duk wani mutumin kirki kullum aka ce imamu ba ma ce malik ba sai ce imamu shugaban malik kuma aka fara ya ƙara musu addu'a ubangiji wannan ya daga cin wato sunanullahi ta'ala al-mu'amaliya ijtima'iyya wanda aikin ubangiji ne na mutukar kaga ya jefa yarda a zukatan bayan Allah akan wani bawa Allah shekara dubu to yana nuna maka ubangiji ya yarda da shi yana nuna maka ya yarda da shi ne yana nuna maka kuma ko da an je lahira to shi ya daga cin wanda ubangiji ya dace da su zuwa ga san ubangijin zuwa ga soyayya ga ubangijin zuwa ga bautan ubangijin zuwa kuma neman yardansa saboda kuma kuma tarihi kuma kamar da malamai ke cewa baya baya rahama haka zalika wannan ka gani tun da ya koma ga Allah tun daga lokacin rayuwarsa har zuwa yanzu babu abin da ake sai ɗaya bai mishi albarka to wannan yana nuna maka ko an je lahiran ma haka ne ko an je lahiran ubangiji ba yanda za a yi kawai a samu wani wani kawai a aitacce masa shi ba shi ba shi da kirki a cikin a tace masa shi maki Allah ne kuma ya karni bayan karni ana yi ba a samu wani bawan Allah ya je ya kubutar da shi ba galibi ana samun wani wanda zaka ya rasu mumune ba san cewa mumuni ne ba amma sai an je lahira ubangiji ya banka dai amma zaka gani tare da haka ubangiji zai kiyaye mishi karamansa akwai su kafirai zaka gani ko da sun sun mutu a haka amma saboda sun yi wani abu na kirki ubangiji sai kiyaye musu karamansu in za a ambace su a duniyance za a duniyance za a ambace su ambato mu kyakkyawa irin su kamar Nelson Mandela irin su Mahatma Gandhi irin su kaza irin su kaza irin su kaza za ka an faɗe su a matsayin yan rajin kare wato haƙƙin yan adam to ko da dai a duniyance kafa ubangiji ya kiyaye musu karamin su to amma kaga ba shiga ba fita kai tun tun da ya mutu har zuwa karni bayan karni shi da an faɗe shi dai a dinga faɗin zaluncin da yayi da tawaye da yayi ma ubangiji to wanda ba za ka je wai ubangiji wai za a je lahira za a je lahira wai kuma ubangiji tabbatar da zaton mu ne akan wannan bawan Allah ba ubangiji baya haka shi yasa baka cewa yanzu wai wai Allah ta'ala shi ya san wace wazan shi na gaskiya mutum ya wuce yana kafirci kuma ba za a ce wani shi kafiri ne ba wai a ce an je lahira a ai ubangiji ba zai taɓa da mummune ba ubangiji ba zai taɓa da mummune ba mutum ƙarar mummune suka cewa wani ba tare da muke ba to kuma je ba haka za ka gani shi nasu ya nasu haka za ka gani saboda haka wato gata gata shine ubangiji ya datar da kai zuwa ga soyayya soyayyan Allah ta'ala zuwa ga bautan Allah zuwa ga wato neman taimakon Allah shi daya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rashin gata kuma shine kaga ubangiji kuma ya tabar da kai bai datar da kai zuwa ga bauta ma Allah ba zuwa ga wato neman taimakon sa kana iya cewa kai dai kai kullum kana bauta ma Allah amma ko wani wani neman taimakon sa dai kana neman kana masa shirka to wannan alama ce na cewa fa yanayin ba yanayin ba da kyau a je a kara kulawa kwarai da gaske mutakar wani iyaka na sa'in baka baka wato tsantsanta wa ubangiji tsantsa ka wato kai masa wato tauhidi a wannan wajen wanda akan wannan ka duba gani wai a Najeriya wai kamar Najeriya a ce wai iyaka na abu iyaka na sai wai aka shi yawa da wani bawan Allah akan abin da manzon Allah ba zai iya iya wannan abin ba qaulan wahidan manzon Allah ba shi ke ba da arziki ba qaulan wahidan manzon Allah ba shi ke ba da lafiya ba in baka da lafiya kaulan wahidan magana ba shi ke bada wato ruwan sama ba amma wai dan ya ce wai shi baya neman taimakon manzo Allah saboda wannan shirka ne yana neman taimakon Allah ne kadai amma aka ce ba za a yi fada da shi a kasan nan in ba lalacewa ya kai lalacewa ba to kuma wannan alama ya tsiya cewa fa wallahi duk mai rigima akan wannan rigima alama ya cewa wato laraba shi ba ta kyau ba mun fa zai je gyara tsakanin shi ubangiji ya gyara kan da kan ubangiji tun a fatiha kan aje ko ina fa ubangiji ya faɗa cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar da muka sha faɗa ubangiji yana dama ya ce na abuduka wa nasta'inuka muna bautanka amma muna neman taimakonka amma ta ce iyyaka sai ga wata da mafuli din in sha arabce in ka ce na je kasuwa ba je nake da ka ce kasuwa kasuwa na je ba in ka ce kasuwa na je ka fara kawo shi mafuli din to ka nan ka ce kasuwan ne kaɗai kaje ba baka je ko ina ba kai in ka ce zahabtu ila suqi ba je nake da ila suqi zahabtu ba saboda duk taqdim ma haqqu ta'khir in ji malamai ya bidul hasr to anan da aka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cewa ake yi Allah kaɗai zan bauta ma ko manzon Allah ko mala'ika jibrilu ba su da rabo a wannan ba hanya Allah kaɗai zaka bauta ma kuma aka ce kuma wa iyyaka nasta'in Allah kaɗai za mu nema taimakonsa taimako da bauta tare suke wanda ya raba to ya raba tsakanin abin da ba sa rabuwa abin da ake magana duk wani abin da aikin ubangiji ne kar ka ce halittar da Allah ta'ala ya maka kai da kai da sauran bayi baki da wani dan adam ya maka in ka dauka ka ba wani dan adam ko ka ba wani makhluki to yanzu ka dauki aikin ubangiji ka ba wani to kaga dole zaka je wani wannan wani kana neman taimako kenan saboda haka tun daga nan ba Allah ta'ala shirka a rububiya ba abu ubangiji shirka shi ma a wannan bangaren dan isti'ana wannan turki ne da ke da ke akan shi rububiya ta kullu duk in ka je kana neman taimakon ubangiji ai ba za ka nemi taimakon ubangiji sai ka yarda cewa shi yana cikin shi ubangiji ka to mutakar kana jin cewa wai ubangiji da ya halittar halittar bayi ne yayi a shi ubangiji kawai haske ne na Muhammad ya fitar daga zatinsa sauran halittun kuma suka fito daga hasken ma'aiki baki daya ka ka ta annabi shi an take ya kaga dole ko ka je ka neman taimakon Muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo cewa wai shi ubangiji da ya fara halitta kawai sai ya bar ma aliyu ko fatima ce su su karasa ubangiji ya ya yanka ya masu kamar wani biyu ba wanda ke tarayya da ubangiji a halitta ba wanda kuma ke tarayya da ubangiji a baka arziki ko mala'ika makusanci ko annabi wanda aka aiko ko manzon Allah ne bai tarayya da ubangiji wajen baka arziki ba ba kuma wanda ke tarayya da ubangiji wajen rayuwar wannan taka da kake yi wanda ke gudanar maka da ita shine ubangiji shi daya waɗannan abubuwa su ne kadarin da ya sanya ubangiji da kai da wajen kansa idan ka je kana neman abin da ubangiji shi kadai ke yi na baka arziki na halittanka na kuma sarrafa maka rayuwanka ya kiyaye ka daga dukkan wani abin ka ba wani maluki to kamar wannan jijjigen abin da ka karanta a fata kullum to ka lalata shi to kaga abu ya lalace shi na malaka cewa fa ghati sa'adatul abad shi gayar samun rabauta samun farin ciki na har abada to ana samu ne fi ibadatin lahi wajen bautan Allah shi daya wal isti'anatu bihi alaiha kuma a nema taimakon Allah din ya taimake ka akan bautan Allah to a da ake samun rabauta duniya baki daya shi raban duniya da lahira baki ana samu ne a waɗannan abubuwa kai ibada kuma ka nema taimakon Allah idan ka yi bu nemi taimako Allah baka ibada wato an samu matsala in ka nemi wato ka nemi taimako sai baka bauta masa wato an samu matsala dole sai ka bauta ma Allah shi daya kuma wato ka ka nemi wato taimakon sa shi daya wannan shi ne abin da ubangiji ya faɗa ka ga nan yace sa'atul abad rayuwa farin ciki na dindindin nan ba yana magana cewa a duniya ba za ka samu jaraba ba a ba haka yake magana ba shi yasa wannan sa'ada din su mu ne suna samu ta ne a lahira amma ko manzo Allah ba wai ya kawo sa'ada ne a duniya ba ya sami hayatin tayyiba ne rayuwa da dada tsarkakiya haka ubangiji ya alƙawari zai bayar ubangiji yake cewa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan tayyiba duk wanda yayi aiki nagari daga cikin namiji ne ko mace ne shi wa huwa mu'min alhali yana mu'mini falumhiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai tsarki mai daɗi good life haka wato ba sai ba ce za a baka rayuwa na farin ciki ba dan an san rayuwar duniya wata rana daɗi da wata rana rashin daɗi wata rana yawmun lana wa yawmun alaina al-yawmu nisamu wa ghadan nisu yau ai sabon rabo na kasuwa gobe kuma an aje ba ba za samu buɗi ba yau kana tare da iyayenka da kowa da kowa kana farin ciki gobe kuma ubangiji ya dauke maka daya to amma sai ubangiji ce maka duk da haka in ka yi imani da shi ka aiki na gari zai maka rayuwa rayuwa mai daɗi rayuwa wacce take tsarkakakkiya wanda take za ta tsarkaka da yi daga yi ma Allah ta'ala hauragiya wannan ko manzanin Allah abin da kawai aka ba su kenan amma can aka je lahira fa to shi ne ake cewa as-sa'atul abadiyya sai ka cewa wallahi yannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu in sun je lahira kuma sai mu saka ka musu mafi mafi kyawun abin da suka zance suna aikatawa to wannan shine hayatu sa'ada da malam ana yake magana idan aka je a wato lahira to shi ne za a same ta wanda babu bacin rai babu abin da wato ba shi ake so ba tsakaninka da iyalanka babu ka je gida yau iyalanka bata maka rai babu mal tsakaninka da su ma sai dai idan ɗaya ya fi ɗaya alkhairi sai a cince da ɗayan ba ubangiji yana cewa wanda suka yi imani wata ba'atuhum dhuriyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay duk wanda suka yi aiki nagari sai kuma zuriya suka bi su da imani sai mu riskar da su da su da ziran tasu ba za kuma mu tauye musu komi ba kai ne kai aiki alkhairi amma kana gidan gidan na biyu dan ka dan ka ko iyalan ka sai aiki alkhairi suna gidan da daya sai a tuno kai ma je ka gidan da daya albarkacin su amma da sai aje da imani sai aje da imani wannan kaga ana maganar wato rabauta rabauta na na wato lahira kenan farin ciki lahira amma a duniya farin cikin duniya wanda ba za ka ce wa ɗungurgun ba za a samu farin ciki a duniya ba sai dai wato akwai abu guda wanda maza Allah ya faɗa cewa ana iya samun su a duniya in ka sami su a duniya to ka samu farin cikin da duniya ba dai lahira ba amma dai duniya ubangiji ya baka in kuma baka samu ba to sai a ji a ta nema kuma Allah ta'ala ya ba mu a cikin hadisi da Imam Muhammad ya fitar da Al-Baihaqi a cikin Sunan da Al-Hakim a cikin Al-Mustadrak hadisin Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas daga babansa Muhammad daga kakansa Sa'ad ibn Abi Waqqas bazan yake cewa arba'u min as-sa'ada akwai wasu abubuwa guda hudu inda a duniya ne in ka samu to kara bauta kawai ka je ka taba ubangiji godiya sai dai ka nemi lahira kuma na farko ma da ce almar'atu salihah ubangiji ya baka mace ta gari eh mutakar ai ko malanta kake randa ubangiji ya hada ka da da wato mata wace ta mata gari ba to an shiga uku komai sai ka sai ka mata komai a rayuwarka mala ce wal maskanul wasi' mazala ce wal maskanul wasi' da kuma wato gida mai wayalwaci wanda in ka je ba zai dinga kuntace maka tunani ba ko za an ce kuntataccen gida shi ya kawo kuncin tunani duka ko ba ka da Allah ya kyauta Allah ya azurta mala ce wal jaru salih da kuma wato makwabci na gari mutukar Allah wasu ma ga suna tashi daga unguwa saboda mugu makwabci da ubangiji ya ba su makwabci na gari mutukar ka da makwabci na gari to Allah ta'ala ya baka duniya baki daya sai na hudu sai yake cewa a wannan shi na hudu kenan albaratu salih almaskal wasi wal jaru salih sai kuma wato almarkabul hali abin hawa wanda yake baya tutsu in ka je ba za ka ga flok ya lalace maka ba sai an ta gure gure an an hawo zirya kai ka inda za ka za ka je to mun ga ubangiji ya baka wannan guda hudu da sai ka gode ma ubangiji ya baka mace ta gari ya baka abin hawa ya baka wato makoci ya baka kuma wato gida mailoci wa shi kuma rashin sa'a a duniya kuma tsiya cewa a duniya yace magana ce shine a baka mummunan mata wanda ke mai mummunan hali ita ma mace a bata wanda ke mugun miji ita ba kaga ba ta farin ciki ba sai kuma aljaru sab wato mugun makwabci sai kuma wato almarkabu sab shi ma abin hawa wanda ke mai tutsu wanda an kawo kullum kana cikin kana nan wajen mai mai gyara sai kuma sai kuma wato gida gida wanda yake gida ne wanda yake babu alheri tare da shi inda an baka wannan to inda a duniya ne to kaga sai dai sai ka wuce ubangiji Allah ya kawo maka kuma ka ce ka ci lafiya amma dai a duniya kan kai ka an jarabce ka a wannan shine a duniya ba a lahira wannan mun na faɗa saboda abin mace tsakanin wani sai tsanka tsammanin waɗannan abubuwan aka bashi an an karama shi wannan a duniya ne aka baka to za ka samu rabonka da duniya amma lahira idan ana neman ta ne a bauta ba Allah da kuma neman ta mafasa shi daya wannan shine abin da nake son a zo akai akai zuwa gare shi da haka in kana bukatar wato ka ka hada shi ka hada guda biyu shi a duniya kai da kokari Allah ya baka wadannan guda hudu shi kuma a wato a lahira kyauce kai ta kokari aiki za ka yi sai bautan Allah kuma da kuma neman taimakonsa shi daya kakkan Allah ta'ala shirka wannan duk shi abin da malaki sama fahimta kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ji Allah ta'ala kai ka ne muke bauta kai ka ne kuma muke neman wato taimakonka insha Allah lokacin insha Allah sai malam zai ga mana ismi na uku kuma a kafin mai zuwa abin da muka tarji Allah ya ba mu lada abin da muka kusa da Allah ya taimada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kar mu manta mu tayi maka sa addu'a mu tayi maka sa addu'a Allah ta'ala ya da mu lafiya duk masu neman mu da wani sharri ubangiji ya mai da sharrin su akan su a ubangiji yana saman su yana kuma wato yarin jaye su da ubangiji ya rinjaye su da rinjayen sa ya sallato wani abin da zai shagaltar da su da kansu da kansu mu kuma su ban mu rayu cikin aminci mu rayu cikin wato daɗi mu bauta masa kuma mu je lahira kuma Allah ta lashe da mu aljanna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh